ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد ان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته dukkan dabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wataala cikin amincewarsa da kudurarsa ne rayuwar mu ta iso wannan rana ta Lahadi yau 26 ga watan Ramadan shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine yake daidai da 15 ga watan Maris shekara 2026 miladiya mun sake haduwa wannan majalisi na Masjidus Sunna dake titin Sardauna nan garin Azare jihar Bauchi inda muke haduwa don jin fassara na ma'anonin ayoyin Alkur'ani mai girma gurgurdon hali muna karatu cikin Rabbul Azhani ila ma'anil Qur'an na Sheikh Abubakar Muhammad bin rahimahullah wanda Dr. Abubakar Albani yayi wa ta'aliki muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya datar da mu cikin karatun zami da shawaran da zami gabanin mu ci gaba inda muka tsaya akwai waɗansu tambayoyi da za mu karanta insha Allah wannan tambaya ta farko yana tambaya ne akan zakkar mota wai mota ce volvo guda ɗaya ya ji wasu malaman sun ce ana fitar da zakka wasu kuma sun ce ba a fitarwa shi ne yake so ya sanya abin yake to zahirin magana ne na fi gamsuwa akan ce ko da yake ba sun ce irin mota ba ne ya dai ce volvo volvo sunan kamfani ne mota ta neman kudi ne to mota ta neman kudi ana ana mata zakka wannan shine gaskiya maganar da tafi karfin dalili a wajena ana fitar mata zakka kamar yadda urubut tijara ake fitar masa zakka ita ma ana fitar da zakka akwai malamin da suke cewa ba a fitar da zakka amma abinda za a yi la'akari da shi hikimar musulunci ya sanya a fitar da zakka ne asalin zakka ana fitar da shi ne a kayan wato waɗansu sinfi da aka ambata idan na kuɗi ne asali akan zinari da azurfa ne maganar da aka yi dukkan saura akan kiyasi yake tafiya don haka kaga robot tijara ana lissafawa mutum ya lissafa kudin da ke hannunsa da kuma kadara da yake da ita kadara wanda yake kasuwa da ita abinda mutum yake amfani da shi ba a fidda masa zakka misali motar da ka saya dan ka shiga ko gidan da ka gina dan ka shiga ko tufafin da ka sanya ko kayan ɗaki da ka sanya a fatul baiti irin waɗannan don amfanin kanka ba a fita musu zakka amma duk wani abu wanda yake mai ma'ana ne na kasuwa to ana fidda masa zakka don haka yadda misali mai shago yana da kaya a store wanda ba a sayar ba amma na sayarwa ne yana cikin kudinsa dama kuma ya mallaki nisabi shekara kuma ta kewayo ga wasu kayan a store ga kuma dan kudi a hannu to sai a lissafa da kudin kayan da ke store sai a musu kima sai a haɗa jimilla baki ɗaya sai a fitar masa da nasibin da aka ce a fitar. Hikima na fitar da zakka, kamar yadda annabi sallallahu Alaihi wasallam ya gaya mu'az ɗan jaba lokacin da aike shi ƙasan Yaman, ya ce, Tu'ukhadu min aghniya'ihim faturaddu ala fuqara'ihim. Ana amsatta ne daga wajen mawadata, kana sai a maida ta zuwa ga mabukata. Wannan shine hikima. a karɓa abin mawadata a je kuma a wazza'ata a mabukata asnafus samaniya da Allah ya faɗa a cikin suratul tauba idan an ce mai trailer ba zai fitar da zakka ba to babu hikima an kore hikimar musulunci kenan wani mai tirela ya taɓa mun tambaya akan wannan matsala ya ce akwai waɗanda suka gaya musu cewa mota kudinta a lokacin da za a saye ta kudin da aka lale aka je aka sayo ta shine za a lissafa a fitar wa zakka amma ita kuma sai dai a fitar daga abin da ta tara yace haka wani ya musu bayani yake neman sharhi a waje na sai ce to yanzu ba maka tambaya a kaddara yanzu a ce dan ba yanzu bane sai na ce a kaddare a ce nisabin zakka miliyan bakwai ne misali na ce a kaddara a ce nisabin zakka miliyan bakwai ne ko miliyan goma na ce don Allah miliyan bakwai ko miliyan goma tana yin shekara a hannunka ya ce ba ta yi a lokacin ma ya ce min kamar miliyan biyar ta shiga hannunsa bai fi sati ba amma yanzu ba miliyan ɗaya kuma bukata suke yi to kaga yanzu wanda yake da hidimar misali a ce motar transport na trailoli kamar yadda ɗabi'a su take za ka gan su dai alhazai ne mawadata suna da gidaje masu kyau suna zuwa aikin hajji da umara duk lokacin da suka yi niyya suna yin hidimomi irin na attajirai na masu kuɗi don suna da kuɗin amma kuma ba za ka sa ruwan kuɗi a hannunsu ba duk lokacin da ruwan kuɗi ya zo to ƙoƙari suke su je su ba da deposit su sake ɗaukowa wani kan idan su suka sake kawowa balance to wannan balance sai ya je a biya kuɗin bodi kuma duk haka kullum hidimar yake to don haka sai ga trailolin suna nama'i mutum zai mallaki tiraloli masu yawan gaske amma ƙalla kaga kuɗi ya shekara hannunsa mai kauri to idan har an yaudare su cewa sai kuɗin da ya taru a hannunka to babu lokacin da za su fitar da zakka kuma kaga yanzu su a matsayin mai suke talakawa ne ko kuma wadata to kaga asalin hikimar zakka an ce tu'khadhu min aghniyaihim a karɓa ne a wajen mawadata faturabbu ila fuqara'ihim kuma a maida wa mabukata to wannan shi kuma mawadaci ne an ce shi ba zai fitar ba amma wanda shi ya je dan ya asusu ya aje dan kudinsa ya tara wata dubu ashirin ɗansa kuma ta shekara sai a ce to shi ya lissafa ya fitar shi kuma wancan da yake da tiroli kamar ɗari ko hamsin ko abin da ya kamata ka shi ba zakka a kansa sai kuɗi ya taru kaga an kore asalin hikimar da Allah ya wajabta zakka don haka ni na gamsu da fatoyin malaman da suka ambata akan irin wannan kamar Sheikh Yusuf al-Qardawi yana da wani littafi fiqh zakka dole malamai sun yi ca akan waɗansu masail din da ya rubuta a ciki to amma dai wannan janibin gaskiya za a ɗauke shi ne a matsayin urubut tijara kaya ne na kasuwa tamkar misali a ce feguna ne da mutum ya saya ko gidaje da mutum ya saya masu yawa amma yana jira duk lokacin da wani yazo zai sayar masa to su ma wannan a matsayin kadara su duk lokacin da ya sayar kuma zai fidda zakar su wannan shine wallahi ta'ala a'lam wannan tambayan kuma yake cewa idan mutum yana nafila wai idan mutum yana nafila zai yi karatun fatiha da sura ne a fili sannan idan zai yi tahiya zai yi salatin annabi ne kuma sannan idan ana ashiyar ana yin salatin annabi bayan tahiya e waɗannan abubuwan da ya tambaya duk haka ne lafila idan za ka yi ta in lafila ne da daddare ana bayyana karatunta ne kuma ya ce za a iya mata ikama ba a ikama a lafila kuma ya tambaya za a iya yin salatin annabi a tahiya haka annabin ya umarni sallan ashiya ita ma za a iya salatin annabi ai ita ma yin an yi tahiya za a yi salatin annabi wannan shine kuma ina ba wa shawara a mai wannan takardar in Allah ya sa ya ji ya yi kokari ya ɗau littafi ya je makaranta waɗannan abubuwa ne wanda wajibi ne kowane musulmi ya iya sanin su wannan tambaya kuma yake tambaya shi ma dangane da nafila ta salatu tarawih yace wanda ya ashiya ba zai tahajjud ba kuma idan zai yi idan yayi ana yin wutiri biyu a dare daya kamar misali lokacin da mutum ya wutiri a ashiya kuma zai sake yin wutirin a lokacin tahajjud eh abinda yake tabbatacce gaskiya mazhabin da yake tabbatacce shine idan mutum yayi sallan tarawih kamar yadda ake ambata ta idan mutum ya yi ta tare da liman kuma aka kai har ƙarshe aka yi wuturi dama shi ne abinda aka faɗaitar masa wannan shi ne abinda malamai suke ta ba da fatawa a kayi cewa wanda yake tare da liman kuma har ya da sallah tare da liman hadithi ya ambaci cewa za a rubuta masa sallah ta wannan daren gaba ɗaya to kaga akwai falala don haka sai suka ce in har mutum yana tare da lima a salatin tarawih to ya kai karshe har wutar ta sannan kuma idan ya samu dama ya tashi da daddare babu mani'i zai iya yin sallarsa kuma ta dare wutar ne ba zai sake ba raka a goma sha ɗaya da ake ambatawa kamar masabin sheikh nasir bin albani malamai suna cewa ba shi da wato ba shi da salaf a cikin wannan mutum da ya faɗa duka yawanci malaman da suka gabata ba su taskance sallar da iyaka goma sha ɗaya kawai ba kuma hadithin da aka kafa dalili da shi hadithin ummul mu'minin Aisha wanda tace annabi sallallahu alaihi wasallam ko a ramadan ko ba a ramadan ba baya karawa akai raka'a goma sha ɗaya wannan manzo abin nan ita ummul mu'minin Aisha tana ba da labari ne kamar hikayatu fi'lin ne tana ba da labari ne na aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da iya abin da malamai suke ambatawa dangane da irin wannan hikayatu fi'l shine sai su bashi ala hadd istihbar kuma hadisi ya inganta wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambace cewa salatul layli matna matna ita sallar dare raka'a bibbiyu raka'a bibbiyu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa idza khifta subha fa autir bi wahida aw kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam in ka ji tsoron asubahi alfijr zai fito to sai kai wutri da guda daya to kaga a can wajen annabi mata kaidi ba musamman kuma akwai wata riwaya har ila a cikin bukhari ingantacciya da kuma aka hakaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi raka'a 13 ita ma ingantacciyar waya ne to kaga in har an ce yana raka'a 13 har da wutarin sa can an ce 11 kenan ashe ba ai ba ai masa taqyidi ya iya 11 ba musamman la'akarin da wancan hadisi da aka ce mafna mafna Allahumma illa abin da yake tabbatacce shine in mutun ya wutari a farko to ba zai wutari a biyu ba la witrani fi lailatin wai a ce idan ka zo ka yi wutari sai ka shafa'e waccan sannan ka sake wannan wutari wannan ba shi da wani dalili ba a wutari biyu a dare ɗaya in ka yi wutarinka a farko to a can ƙarshe ba za ka yi wutari ba ko da limamin da kake biya so sai wutari to ba za ka yi ba wala Allah abin da ya sa mutane suke damuwa saboda Allahumma Allahumma nan da ake wutari suna ga a garanti ne kawai to ai sai kai Allahumma Allahumma naka lokacin da aka sallame aka bastaye ko lokacin da ake tahiya ko lokacin da kake cikin sujudarka ko kuma idan har aka ida ba ce maka aka ce sai a cikin sallah Allah yake karban addu'a ba in an ida din sai kai ta yin addu'o'in ka kai ta addu'o'in ka har zuwa lokacin da zaka yi sura in Allah ta'ala ya baka dacewa sai ga ka samu dacewa ga abin da kake bid'a dan haka wannan babu iskali a cikin insha Allah wanda ya samu ya salatul tarawih zai iya yin sallar tahajjud sai dai wutri ne ba zai nanata ba wannan shine wallahi ta'ala a'lam Allah ya ba mu dacewa zamu ci gaba inda muka tsaya a jiya insha Allah cikin suratul waqi'a kuma zamu dan koma baya kadan domin ba mu karasa bayanin wannan siyakin ba kuma lokaci don haka za mu tashi daga wasabiquna sabiquna
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم قلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينبفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما
waɗannan ayoyi dama mun karanta su jiya amma ba mu kai su ba ɓangarori guda uku da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mutane za su kasance a ranar alkiyama ya ambaci nau'i guda biyu gabani fa ashabul maimanati ma ashabul maimana da kuma ma'abuta dama mai ya darajar ma'abuta dama wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama da kuma ma'abuta hagu so kuma me kaskancin su sai Allah ta'ala ce wasabiquna sabiqun da waɗanda suka yi rigaggeniya suka tsere to mun ji su wane ne as-sabiquna al-awwalun a wasabiquna sabiqun sai Allah ya ce ulaikal muqarrabun su ne waɗanda suke makusata sun fi daraja su ne waɗanda za su shiga a alaljina aljanna maɗaukakiya ita ce jannatul firdaus wanda ita kuma ita ce take ƙarƙashin wato al'arshin mai rahama wanda ya mata rumfa fi jannatin na'im suna cikin aljanna ta na'im sai Allah ya ce kullatun min al-awwalin wasu jama'a ne masu yawa min al'awwalin daga cikin na farko wa ƙalilun min al'akhirin da kuma jama'a ‘yan kaɗan daga cikin na ƙarshe su ne waɗanda suke a wannan aji na farko shi ne al-muƙarwabun a sabiƙo na sabiƙo jiya mun yi bayani a kayan fahimtar da malamai suke da shi a kayan suwa ne ne al'awwalun ɗin nan da aka ambata sullatun min al'awwalin akwai waɗanda suka tafi akan cewa ana nufin al'ummomin da nan gabace mu ne wasu kuma suka ce a'a ana nufin duka a cikin al'umma annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam aka yi wannan ishara da aka ce tullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin duka suna cikin al'umma annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam a bisa faɗin ma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi cewa khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum kuma hadisai da dama cikin waɗanda muka ambata a jiya sun yi ishara zuwa ga yadda wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam take da afdaliyya ala sa'irul umam yadda ta fi sauran al'umomi daraja hasali ma a cikin su ne waɗanda Allah subhanahu wataala bisa harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa akwai saba'una alf waɗanda za su ga aljanna ba tare da hisabi ba kuma an ambaci tare da kowane dubu akwai dubu saba'in kana kuma daga ƙarshe tare da kowane ɗaiɗai ko kuma akwai wata dubu saba'in na har kaga wannan duka a cikin al'umma annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam ta iya yiwuwa waɗannan sun fada cikin waɗanda aka ce sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin wallahu ta'ala huwa a'lam shine ne ce wa qalilun min al-akhirin min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hum as-sabiquna min al-umam al-madiya sune waɗanda suka yi rigaggeniya daga cikin al'ummomin da suka shuɗe a wannan fahimta shi malam ya tafi wa hadhihi al'umma da kuma wannan al'umma khabar din wancan mubtada da aka ambata a baya shine Allah ya ce ala sirrin mawduna su waɗannan jama'a masu yawa da suke a cikin mutanen farko da kuma kaɗan a cikin mutanen baya Hassan al-Basri rahimahullah shi ma yana da fahimta tare da waɗansu da yawa cikin tabi'ai har ma wasu cikin sahabbai irin su bin Abbas akan cewa a cikin al'umma annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam Hassan al-Basri yana ambata cewa amma as-sabiquna faqad mabaw as-sabiquna al-awwalun yace sai riga sun wuce yana nufin sahabban annabi ne walakin Allahumma ja'alna fi ashabul yamin yace amma muna roƙon Allah ka sanya mu a cikin ashabul yamin wanda su ne zamu ji bayanin su a gaba shi nan Hassan al-Basri yace ai as-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin shi a fahimta saduka suna cikin sahabban annabi ne sallallahu alaihi wasallam don haka kaga shi Hassan al-Basri yana cikin kibaru tabi'i tabi'ai waɗanda suke manya domin kaga a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam aka raine shi Ummu Salma matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ta raine shi saboda shi mahaifinsa bawan Abubakar Siddiq ne ya yantar da shi mahaifiyarsa baiwa ce ta ummu salma matar annabi ita ma ta yantar da ita sai aka hada aure tsakanin shi ne aka san hasan al-basr to kaga yana da daraja kwarai da gaske ana cewa shi al-basri ne saboda yana yaro iyayensa suka intikali sau koma basra ya girma a can to amma kaga shi ma yana cewa amma sabiquna faqad mabaw wadancan bangaren yace sun riga sun shude ma'ana yana ga kenan sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin duka suna cikin sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala huwa a'lam to Allah ta'ala yace suna cikin aljanna ni'ima ala sururin mawduna suna kai wadansu gadaje da aka kawata su da zinarai mansujatan bi qabbani adh-dhahabi wal jawahir an riga an musu leke-leke an kawata su da qaddaroni na jikin zinariya da jauhar Allah yana ambatan irin karabu waɗanda ‘yan aljanna suke kishin gida a kai sai a maka magana lu'ulu'u ne ko kuma a ce maka zinari ko a ce maka jauhar muttaki'ina alaiha suna kishin gida a kanta domin a nuna isa a nuna morewa a nuna nishaɗi a nuna cikakkiyar lafiya mutaƙabile na kuma suna fuskantar juna halani bin abdamir ai al-maqul fi al-khabar zaka ga ana amfani da wannan ibara mutaqabilin saboda fuskantar juna ake yi idan ana fuskantar juna shine sifa wacce take ta girmamawa sifa ta karama saboda ɗan aljanna ai in kuna cikin aljanna guda to ku tsara raki ne a daraja don haka ba wanda zai ba mu wani keya wani yana bayan wani ballantana a samu shi'urin ai waɗannan ne a baya waɗannan ne a gaba in an zo sahu a masallaci ai sahun gaba ya fi sahun baya daraja ko ai kaga na gaba suna da afdaliya a kayin na baya kuma an ce liman shi kuma shine can a gaba kaga shi yana da fifiko akan sauran dan sai yayi suke yi to nan sai aka nuna fuskantar juna ake yi dan a nuna tasawwi yadufu alaihim wildanu mukhalladun kuma waɗansu matasa mukhalladun waɗanda suke dawwamammu suna kewayawa a kayan su ‘yan aljanna don hidimata saboda masu hidima ba wai sai ka yi kira ba dama Allah ya sanya su suna tafiya a ciki za ka gan su ma kamar lu'ulu'u aljanna fa da Allah ya faɗa a wani gu cikin suratul insan sai yace wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira in fa kaga ɗan aljanna to wallahi lokacin nan ne kaga cikakken mulki cikakken mulki Allah ya ba wa ɗan aljanna mulki kuma nan ne kaga ni'ima cikakkiya thamma ra'aita na'iman sa'in nan ne kaga haƙiƙanin ni'ima wa mulkan kabira da mulki mai girma Allah ka samu aljanna to wildanul mukhalladun suke kewayawa akan su dan musu hidima ala shakkalil aulad a bisa yanayi na yara kanana la yahramun ba sa tsufa shi ma dan aljanna ai baya tsufa wasu malamai suka ce wildanul mukhalladun sune ƴaƴan musulmi kanana da suka rasu basu balaga ba amma abin da yake tabbataccen bayani da malamai suka karanta hawa a a ba su bane ƴaƴan musulmi kanana da suka rasu ba su balaga ba Allah ta'ala in ya sa su a aljanna waɗanda ya sa su a aljanna to za a maida su ne su ma su zama to kamar kowa dan aljanna su ma matasa za a maida su in shekara 33 a ba su su ma matan su eh ɗanka ƙarami da ya rasu shi ma zai zama babba a aljanna da matansa da haka su wildanul mukhalladun su waɗannan halitta ce da Allah subhanahu wataala yayi domin yin hidima a 'yan aljanna su boyi boyi ne Allah ta'ala ya halitta wa 'yan aljanna ba musu hidima to suna kekewayawa akan 'yan aljanna bi akwab da kofuna jam'in kub in an ce kub kof kenan da abin kewayawa yake yi larabawa suka ce kub hausawa ma sai suka ce kufi sai kara wasali a kayi ko sai suka mai da shi suna sai suka mai da ba'un in ta zama f eh turawa ina ga wajen larabawan suka sata a to ai larabawa ne suka fi kusa da kofi akan turawa ko waye fi shan shayi a to bi akwabil aqdahin la'ira laha wato waɗansu ‘yan kasake ne, kamar ‘yan ƙoƙuna haka, waɗanda ba su da maruki, irin wanda ake su ‘yan ƙananan ɗan shan ƙaramin abin nan, ai haka za ga ake rike su ko? To su ne ake ce su ko, wa abarika da kuma waɗanda suke kofuna na ha'ira wa khawaƙin, waɗanda suke da maruka suna da kuma hanci, shi yasa waɗansu malamai suke fassara abarik a matsayin mutoci. wa ka'sin kuma sannan an sanya musu kuma har ilau waɗansu ‘yan tulun abin nan abin nan ƙoƙo ‘yan ƙoƙuna ka'as ina ushrubul khamr ‘yan ƙananan ƙoƙuna waɗanda ake yi su dama don shan giya irin ta aljanna min ma'in wato yawanci larabawa in sun ce ka'as akasari an ce ana isti'malinsa ne idan akwai abin sha a ciki shi ne ake ce shi ka'as eh shi sana aka ce min ma'in da ‘yan ƙoƙuna kuma na giyar aljanna ko marmaron da yake fitowa ai dama an ce wa an haron min hamri labatin lisharabi na ko to kaga dama akwai marmaron ta shi ma da yake ɓuɓɓugowa ake ɗiba mutane suna jin daɗin shanta ai hamrin jariyacin min manba'in la yanqati'u abada wata giya wadda take gudana daga wata makubbuga har abada ba za ta katse ba kullum fitowa take yi gurgudar da ake bukata Allah ta'ala ya ce la yusaddauna anha su in aljanna ba za su ji wani jiri na ciwon kai asalin as-sada'u shine ciwon kai wato la yusaddauna anha ba za su samu wani ciwon kai ba jiri da ke sa ciwon kai wala yuzifun kuma ba za su bogo ba babu maye bi kasar zai min nasfi sharifi wa anzafa buguwa kenan ai la yahsulu lahum min hasada'un a dalilin shan giya ta aljanna ba za su ji wani ciwon kai ko wani jiri ba wala zahabi aqlin hankalinsu ba zai bushe ba bi khilafi khamrud duniya sabanin giya ta duniya giyar duniya tana gusar da hankali mutum ya fita hayyacinsa eh idan ya sha ka gana cewa yayi marisa ya sha kafso ko dan haka ake faɗa kaga shi yana ta tambele ya ji ciwon kai ya zauna ya tabbacin da bai yi niyya ba yayi haraswa ya tashi yana ganin abin nan mutane bibbiyu duk dai gashi nan dai ko idan ga jin ɓace rai ko kuma kaga yaro ya haɗa tramol ko wasu ƙwayoyin da ake sha in trailer ta zo sai ya rika gani akan mashin kaman zai shiga ta karkashin ta kuma sai ya auna yaga cewa zai iya shiga shi yasa ba sa stop to ana shan kwaya ya ga ya sha kwaya hankalinsa ya gushe idan hango trailer sai ya ga kawai ai tsakanin wannan trailer da wancan dan na tape din ko tsakanin trailer nan da wancan gefen ai in kai haka kai haka kawai kama kawai fita haka dai auna masa kuma sai haka ya hakan sai kuma a samu matsala eh wani ya mutu wani ya karye wani abin nan saboda baya cikin hankalinsa ya afa waɗansu abubuwa Allah ya shirya da su a daina afa wannan ba kyau abin nan giya ce kar mutum ya ga cewa ya fara abu ne tablet ne ya jefa alhamdu ma khamarar akla to giyar aljanna ba a buguwa a cikinta Allah ka shayar da mu ita wa fakihatin mimma yatakhayyarun da kuma kayan marmari inji Allah subhanahu wata'ala bimma yatakhayyarun daga nau'in abin da za su zaba sai wanda ka zaba wanda ka sani a duniya ganan irin sa kala-kala wanda baka sani ba ma Allah ta'ala ya tanada maka shi kuma kayan marmarin aljanna kamar yadda na sha ambata mana da duk wani abu na aljanna ba ana bukatarsa ne don bukata mutum ya zamanto yana da tsananin abin nan damuwa sai ya same shi ba don nishaɗi ne don haka idan mutum ya amfani da shi kuma ba wai tsayawa ake yi don kaji ka ƙoshi ba sai dai ka tsaya don lokacin da kawai baka sha'awa ana sha ne kawai don sha'awa don nishaɗi ka yi sha'awan ka za kawai baka abin shi yasa aka ce wala hamin ɗayar mimma ya taho faki hatin mimma ya taƙayyaro ‘ya'yan itace kayan marmari daga nau'o'in da suke zaɓa sai wanda ka zaɓa. Wala hami ɗairai da kuma nama na tsuntsaye, mimma ya shi tahun irin wanda kuke sha'awa, tsuntsun da kake sha'awa, za ka samu a can. Da wanda ma ka sani da wanda baka sani ba Allah subhanahu wa ta'ala ya yi tanadinsa a cikin aljanna. Don haka duk wanda ya bi Allah to akwai abin da Allah maɗaukaki ya masa tattali a ranar alƙiyama daɗin da baya ƙarewa walahmi ɗairin min ma yi taho kuma ni'ima ba za ta ci gaba sai da mata shi yasa Allah ya ce wa horon aini da kuma horon aini lahum lil istimta Allah ya tanada su ne ga ɗan aljanna don su yi nishaɗinsu da su nisa'un shadidatu sawadil uyuni wa bayadha ana kutantawa ne kawai a ce mahurul ayn ana ambata maka sauran siffar matan aljanna qur'ani ba tsayawa zai yi maka bayani ya ce ai suna da kaza suna wa abin nan a'a kawai idan ake gaya maka iya ga wannan ne kawai ce mahurul ayn sai a ce maka kuma tsararraki ne iya abin da za a faɗa maka kenan kwatance ne ake maka abin da zai ja hankalinka wala Allah in aka ce za a maka siffanta maka kyawunsu ba za maka iya fahimtar yaya kyawun yake ba don baka gani ba baka taba ganin irinsa ba abinda baka taba saninsa ba babu yadda za a kwatanta maka wala ba zai kwatantu ba duk abinda baka san shi ba abinda babu shi dama ba a san shi ba to ba a iya kwatancensa duk abinda kaga an yi kwatance to wanda aka sani ne wanda aka sani shi ake kwatantawa yanzu misali shekarun baya can ko ka kaddara yanzu irin kimiyya da ake da ita a yanzu abubuwa da za a ganshi wani waje ma kamar tsafi-tsafi haka ne ko? to yanzu irin waɗannan abubuwa na kimiyya da duniya ta samu ci gaba a kansa ka kaddara yanzu kamar a ce shekara saba'in da suka wuce idan aka ba ma dattawa labari a lokacin cewa ga shiga sai ka ga abin kamar kai ba ba dattawa ba a wata shekara kamar na ji kamar 1997 na taba jin wani kaset akan Freemasons wanda dujala wanda yanzu suke mallakar duniya suke iya shegen sunna irin tsare-tsaren da suka shirya 1997 ne. shekara bai kai 30 ba ko shekara 29 ba to sai naji wani kaset din su wani kaset ke da aka yi akan su sai ake ambatawa daga cikin tsare-tsaren da suka yi ba dogon zance yake so ne gaba ɗaya kawai zan faɗa suna so kowane mutum a duniya za a iya sanin a ina yake kuma za a ba shi lamba yana cikin ajandarsu ni a lokacin da na ji wannan abin sun ce ma'aukatan banza wanda zai wannan sai Allah wallahi al'adai 1997 ne a lokacin nan take sayin kora abin na ce ma'aukatan banza yanzu don Allah ba mu kawo gun ba yanzu kowa na sani nan da za a yi tracking ɗinka inda kana da wayarka kuma lamba ce gashi yanzu ni kai tsaye a raye na gani a wancan lokacin ku ban yadda ba saboda abun babu shi lokacin lemon telefon ne tuka tuka wanda ake irin hakan nan ko eh landline shine aka kace to kaga shi ya saka abinda babu shi in an maka bayanin sa baka iya fahimta sai maka iya karaitawa to wannan wala Allah shine hikimar da ya saka ba a gaya mana asalin abin da ke cikin aljanna dan ba za mu iya fahimta in matan ne sai a ce maka kawai wahurun aini suna da fararen idanu eh masu farin ido mata masu farin ido ka san dai ido fari tas mai kyawu yana bada sha'awa bakhamul uyuni suna da manyan idanu ka amsalin lu'lu'il maknun su waɗannan mata hurul ayin Allah subhanahu wata'ala yace kaman misalin lu'lu ne wanda yake cikin kwasfa al-maknun ay al-mukawwan kenan al-masnun fil bayad wanda saboda tsananin haskensa tamkan lu'lu ne wanda aka sanya shi a cikin gilas shi kansa lu'lu haske yake da shi ka kaddara sai aka samu wani gilas kuma mai kyau sai aka saka diamond din a ciki ga kuma haske yana ɗan haska gilas ɗin da diamond ɗin to sai abu baka sha'awa wani waje Allah subhanahu wata'ala sai siffanta su yace ka annahunna baydun maknun kai ka ce su kwai ne wanda yake cikin bawansa yake cikin kwasfassa kaga anan wajen Allah subhanahu wata'ala ya siffanta matan aljanna akai gaya wajen siffanta su da cewa ba wanda ya san yaya lamarinsu yake sai wanda ya je kansu sai aka siffanta su maknun wanda yake cikin kwasfa kaga kenan tas suke eh tas suke shi saka ko a nan duniya matar da take cikin kwasfa ta fi daraja da kima a wajen Allah shi yasa Allah madaukaki yace وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن kaga sai aka gaya musu su sanya kayansu su lullube jikinsu don matar da ta lullube jikinta ta fi daraja eh ta fi kima ta fi daraja ki bayyana jikinki kowa ya gani to kuma sai ne ai yanzu kin yi arhama ba ki da daraja wancan da ya shage yana tafiya yana tambele sai ya tsaya ƙara miki kalarci kai amma Allah ya halitta ana baki sa hana shi ba yi mana kin sa kaya ne matsatsu baki lullubi ba ya tsaya ya tabinki yana ƙara miki kallo ki yi tsakin ki zage shin bai fasa gani ba yana kanki yana ta kallonki kuma giya ya sha to don Allah daraja ce ko kuwa na kasa amma in tana lulluɓa ba ba abin da ya gani sai wanda Allah ya yadda idan ya gani mazajensu to kaga sai tafi daraja to sai Allah ya siffanta matan aljanna da shigen irin wannan siffa wato ya ce ka amsalin lu'lu'il maknun kamar lu'lu'ulu da yana da daraja sai kuma aka ce maknun bai tsaya iya haka ba sai aka ce wanda yake cikin kwasfa can ma aka ce ka annahunna baydun maknun kaman kwai yanzu kwanda aka bare shi da faffan kwai wannan sai aka bare wannan kuma yana cikin yana cikin bawansa ne sai da kwai za ta sayar a bakin hanya ga dafaffen kwai sai ka kira mai kwai sai ka ga wannan ta riga ta ɓare shi ta ajiya saboda ta sauƙaƙa ma wannan kuma sai ka sha wahala ka ɓare wanne za ka saya wanda ba ɓaran ba ko amma fa za ka sha wahala wajen ɓaɓɓare wannan kuma ga shi an riga an sauƙaƙa maka ko ne ashe abin da yake lullube ya fi daraja wanda kowa ya gane kuma ina ina ka amsalin lu'lu'il maknun matan aljanna Allah yace yayi tanadi waɗannan abubuwan baki ɗaya ne jaza'an saboda sakanyawa ai ja'alna lahum ma zukira lil jaza'i abinda aka ambata nan mun sanya shi ne domin a musu sakamako ai jazainahum mun musu sakamako ne bi makanu ya'malun saboda abinda suka kasance suna aikatawa na da'ar Allah a nan duniya da nisantan abinda Allah subhanahu wataala ya hana sun tankwasa ransu sun tankwasa zukatansu wajen yin abin da Allah yake so don su sami yardar Allah da irin wannan sakamako mai gwaɗi da ya tattalin sa masu biyayya to kaga yin sai zamanto su biyayya su ta biya Allah ka samu cikin masu biyayya la yasma'una fi halagawa wani ƙarin daɗi idan mutum ya shiga aljanna ba za ka taɓa ji a cikin aljanna ba sa ji a cikin ta'aifil jannati a cikin aljanna lahawan zancen banza ba za su ji ba babu wani shirbici maganganun banza babu su a aljanna fahishan min alkalami maganganun alfasha marasa daɗi wala ta'fima babu maganganu kuma waɗanda za su sa zunubi ai ma yi usamu wanda a dalilin jinsu an samu zunubi tsegumi ake yi sai kuma ya kasa kunne shi fa bai ce komai ba ba abin da ya ce amma ji yake yi ana ta tsegumin na yana ɗan ji yana dala kasa kunne yana jin tsegumin tana zuwa zuciyarsa to yanzu me yasa ya kasa kunne ya tsegumi musulunci ya bai yadda ji tsegumi daga an fara tsegumi hanawa ake in ba za ka hana ba tashi a wajen to amma sai kasa kunne to ai kaga yanzu ya ji wani abu wanda ya sanya ya samu zunubi a dalilinsa saboda idan ka shauraran ya kai zuwa ga zuciya ɗayan biyu ne mafi sauƙi inda mutum zai iya kubuta shi ne in ya jin ya istighfari kuma ya kora abin da ya ji a zuciyarsa kada ya tasiri amma ya kasa kunne kuma ya ji ai shine Allah ya ce inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula har abin da ka ji ma sai an ma tambaya akai ma'ana me yasa ka kasa kunne ka ji maganar banza لا يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم me yasa ba su faɗi haka ba lokacin da ake maganar banza a kan Aisha sun kasa kunne suka ji kuma suka yadda har bakinsu ya sake ambatawa to aljanna ba irin wannan maganganun yanzu anan duniya ne kana zaune a masallaci wani zai iya ashar a waje kuma ka ji haka ne ko Qur'ani kake karantawa ba wani shi kuma a waje sai ashar ko kuma kuna cikin sallah wani sai zo shi da ganguna ya sa waƙe ganga digigim digigim ana ta ji bayan da ka iya ka tashi sallar dare sai ka ji wani DJ ban san abin da ya samu hukunta har yanzu ba za su ko mataki akan DJ DJ na ba haka kawai sai a bar yara sai su ɗauko ganguna manya manya tun kafin aure uwarsu ake yin aure wallahi labin tun ba aure wasu ba ake yin aure kuma ake zaune lafiya to amma wasu kawai wai an yi aure shi kenan sai tsebo shirga shirga ganguna a zo a yi ta gigigim gigim mai baccin ma an hana shi bacci balle kuma wanda yake son yin sallar dare an shiga haƙƙinsa alaysa minkum rajulun rashid a rasa mahukuntan da za su hana haƙƙi ne ga mahukunta su hana wannan abu kar a kai gandun da mutane za su fusata su ce 'ya'yansu je su ɗau mataki kaga kuma an kama wani layi to ba a jin zancen banza a aljanna abinda zai bata maka rai ma ba ka ji ba la yasma'una fi halaga wa wala ta'sima ba za ka ji zancen shirgucin banza ba ba za kuma ka ji wata magana wanda za ta sabbaba maka zunubi ba illa kadai abinda ake ji a cikin aljanna kilan magana ce salaman salama aminci aminci duk wata magana ta aminci ne duk wata magana mai daɗi ne wanda za ta shiga kunnanka wanda za ta daɗaɗa maka ba ɓace ne yanzu don Allah wannan ma bai isa mutum ba ɓace da yake kawo hayo hawan jini wani lokaci haka ne ko shekaru na kawo shi da waɗansu dalilai amma ɓace da yana cikin abin da yake kawowa hawan jini ko ya kawo stroke ko ya kawo waɗansu abubuwa alal aƙalli ɓace rai wani lokaci yana hana mutum ya ci abinci ko ba haka ba abinci ma gashi mutum yana jin yunwa amma in ya ji wani ɓace ran aka gaya masa wani abu to sai kasa ci to a aljanna ba wata magana da za ta ɓata maka illa ƙilar salaman salama fa innahum yastami'unahu abinda suke ji kenan kawai a cikin aljanna wannan fatattali ne da Allah subhanahu wata'ala yayi ma السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم صلة من الأولين وقليل من الآخرين حسن البصري يتأمى السابقون فقد مضوا اللهم جعلنا من أصحاب اليمين توقع أصحاب اليمين
وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل مسجود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ظلة من الأولين وثلة من الآخرين
Allah ta'ala ya ce wa ashabul yamini kuma da mazowa dama ma ashabul yamini mai ya darajar mazowa dama maimun ibn mahran yake ambatawa yana cewa ashabul yamini manzilatun dunal mukarrabin su waɗannan ashabul yamin matsayi ne da ake samu wanda yake shine ƙasa da al-mukarrabun wato daga al-mukarrabun sai kuma waɗannan ashabul yamin to su ma Allah subhanahu wataala yace fi sidrin suna cikin wata bishiyoyi wato na magariya shajaratun nabti mambud amma Allah madaukaki yace wanda babu kaya a jikinta ay la shauka fihi ka annahu qad khubida shaukuhu ay qut'a kaman dai an tuttusge kayar da take ciki ne eh na'am an tusge kayar da take ciki hadisi ya inganta kamar yadda ibnu abi dunya ya rawaito daga Sulaim ibn Amir Allah ya ƙara masa yarda Sulaim ya ce Musa habban annabi sallallahu alaihi wasallam muna jin daɗi sau da yawa Allah maɗaukaki yakan sa ba ƙauye ya zo wajen annabi mukan ji daɗi da ziyarar da ba ƙauye zai yi wajen annabi saboda sukan yi wa annabi tambayoyi na garan gatsai wanda mutumin gari baya yi shi mutumin gari yana da ladabi yana da ilimi an hana shi yin irin wannan tambayoyi la tasalu an ashiya in tubda lakum tasuku to shi kuma mutumin kauye idan yazo shi bashi da wannan ilimin don haka shi idan yazo garan gatsai yake yin tambaya shi saka a shari'ar musulunci yadda ake mu'amalanta mutanen karkara ya bambanta daga yadda ake mu'amalanta mutumin gari akwai abin da shari'a mutumin karkara zai yi kaga an dan daga masa kadan amma in mutumin gari ne ba za a daga ba to wannan sahabi Sulaim ibn Amir yake cewa aqbala a'rabiyun yawma wata rana wani balaraban kauye yazo fa qala ya rasulullah sai ce ya manzon Allah laqad zakara Allah fil qur'ani shajaratan mu'dhiya wama kuntu ara fil jannati shajaratan tu'dhi sahibaha yace ya manzon Allah Allah madaukaki ba a cikin alqur'ani ya ambaci wata bishiya mai cutarwa ni ko bana ga cewa a ce a aljanna akwai cu a bishiyar da za ta cutar da wanda ya shige ta qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa hiya sai annabi ya ce wace bishiya ce sai baka kaga wannan tambayar ai irin ta mutanen kauye sai shi wannan bawan Allah sai ya ce as-sidr fa inna lahu shawkatun yace shine magariya ai tana da kaya a jikinta kuma Allah ta'ala ya ce gata a cikin aljanna eh fa inna lahu shawkan mu'dhiya fa qala sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awalaysa yaqulu fi sidril mahdud shin baka ji Allah ya ce suna cikin aljanna ma'abuciyar magarya da aka dabatta da kaya ba an cire kayoyi baka ji Allah ya faɗa haka ba kaga wannan hadisi ya fassara aya ko sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace wato khaba Allahu shawkahu faja'ala makana kulli shawkatin samaratan ai Allah madaukaki ya cire kayar da take jikinta a gurbin kowace kaya kuma sai Allah ta'ala ya sanya gurbin dan itace fa innaha tambutu samaratan يفتق الثمر منها من اثنتين من اثنين وسبعين لونا من الطعام ما فيه لون يشبه الآخر أكرقشن كوني آية sai Allah ta'ala ya fidda ɗan itace kuma ɗan itacen nan sai ya fashe sai a jikinsa sai ya fidda nau'o'in ƴaƴan itace guda saba'in da biyu ɗanɗanansu daban-daban guda saba'in da biyu babu ɗaya da zai kama da ɗaya to kaga yanzu shi ya saka shi wannan sahabi wato Sulaim ibn Amir yace muna jin dadi Allah ta'ala ya kan mana budi idan ba kauye ya zo sai yayi tambaya annabi ba zai masa inkari ba mu irin tambayar da bamu sai ba amma shi in yazo ya kuma sai kaga an samu bayani wannan bayana nufa annabi yana koyi ilimi bane a'a ubangiji ma kenan yayi uzuri a mutumin kauye haka ne domin annabi la yandiku anil hawa in huwa illa wahayuha to Allah ya ce fi sidrul mahdud wa dalhin fasara da wasu malamai suke suke ce dalhu shine shajaratul mauz ayaba kaga ayaba an ambace ta da kuma bishiyar ayaba mambud wanda take ta cunkushe da juna daya akan daya kasan haka wannan ayaba yake yi eh mambud ay mutarakibun marsusun bil hamli wanda yake ya haihayi juna wanda ya cunkushe marsus kenan ya cunkushe bil hamli a jikin abin ma'aukansa min asfalihi ila a'lahu tun daga kasan sa har sama sa ayaba ta cunkushe ta cunkushe wata akan mutarakib Allah ce wa dalfin mambo da kuma ayaba mai dadi wanda ta cunkushe da juna bayan wannan Allah ya ce wa dhillin mamdud da kuma inuwa dawwamammiya ai da'imin dawwamammiyar inuwa kamar yadda Allah ya ce wa nadkhiluhum dhillan dhalila wa dhillin mamdud wani hadisi wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abu Hurairah Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa dhillin mamdud sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fil jannati shajaratun a cikin aljanna akwai wata bishiya yasiru rakibu fi dhillaha mi'ata amin la yaqta'uha wanda yake mahayi akan doki zai yi tafiya shekara 100 a ƙarƙashin inuwarta mi'ata amin shekara 100 zai yana tafiya a ƙarƙashin inuwarta la yaqta'uha bai kunaita ba kaga tafi duniya kenan inuwa ɗaya ce tafi duniya domin duniya gaba ɗaya idan zaka tashi daga bangare ɗaya ka kewaye duniya ka dawo ba za ka kai shekara ɗari ba. Ka kama a kan abin hawa doki kana tafiya ka kewaye duniya. Bai wuce ka yi tafiyar da ta wuce shekara goma sha biyar zuwa ashirin ba. Za a kewaye duniya. Na ga wani da yake tafiya ma shi da ƙafa yake tafiya. Ba abin nan eh da ƙafa ba ma da keke ba. Da ƙafa ne ɗan Ingila. Na ga hotonsa yanzu da ya kusan kaiwa gaci. ci. shekararsa sha bakwai yana tafiya to kaga inuwa ce kawai dillin mamdud inuwa miƙaƙƙa dawwamammiya mamdud ai ana nufin da'im wacce take dawwamammiya ce shi yasa aka ce dawwamammiya kuma Allah ya ce wa ma'in maskub da kuma ruwa wanda yake gudana ai jarin da'iman kullum ruwan gudana yake baya katsewa wa fakihatin kathira kai ai an gaya maka waɗansu daga cikin 'ya'yan itace sai aka ce wa fakihatin kathira kai da kayan marmari ma masu yawan gaske la maqdu'atin kuma baya yankewa baya katsewa a ce yanzu ai kankana ta yi sarsar kadan kadan ne a ce ai kankana ta kare yanzu sai abun nan ta damana ta kare sai ta kaka ko a ce na kaza ya kare sai kaza ai haka abin yake kaga yana kakkatsewa yana to Allah ya ce na aljanna la maqtu'atin fi zamani ba lokacin da yake katsewa ai laysat laysat a mausamiyya wato ba mausimi take mausim shine kewayowar abu laysat mausamiyya ta samar duniya ba wai kewayewa lau tana da lokaci ba kamar da 'ya'yan itacen duniya suke tujabu fi faslin a wani yanayi a same shi wala tujabu fi ghairi a wani yanayin kuma ba samu ba wal yam mutmiratun da'ima ita ƴaƴan itacenta a dawwame yake kuma Allah ya ce wala mamnu'atin ba kuma wanda za a hana ka ba ai bi samani wato ba wanda za a hana ka a dalilin wani kudi ba kamar yadda yazo cikin wani hadisi na Abdullahi dan Abbas wanda Imam Bukhari ya kawo Abdullahi dan Abbas yake cewa khasafati shamsu wata rana rana tayi husufi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه annabi ya tashi ya sallama mutane tare da mutane fa zakara salata abdullahi dan abbas ya faɗi nau'in yadda sallar take wa fihi a cikin hadisin sai ya ce qalu da aka idar sahabbai suka ce ya rasulullah ya manzan Allah ra'aynaka tanawalta shay'a mun ga kaman ka mika hannu ka damki wani abu fi makamika haza a inda kake tsayan sun maraka ainaka ta ka'ata sai kuma waga ka sake abin kamar kai haka ka dan kuma sai waga ka sake ana sallah annabi kai wasu abubuwa na ban mamaki idan yana cikin sallah akwai lokacin da ya kai da mukama ga shaidan kuma sai ya sake shi har ya mushe dan dan sai da ya manno a jikin hannun annabi to da suka ga annabi haka ƙara sai annabi ya ce inni ra'aytul janna muna cikin sallan ne sai aka nuna mun aljanna sallallahu alaihi wasallam fatanawaltu minha anquda sai na miƙa hannu na kama wani reshen dan itace a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walau aqastuhu inda na riko shi na fito muku da shi la'akaltum minhu ma baqiyatid dunya da za ku yi taci daga cikin sa ne har duniya ta kare ba zai kare ba dan kayan aljanna baya kare yaushe kuma za ku cinye shi ai ba zai cinye ba sai dai ka cira wani ya fito kai ta cira ku yi ta cira in hada ma kuke ji ku yi ta cira yana fitowa ku yi ta cira yana fitowa haka na aljanna yake ba ruwanka da wawa eh ba ruwanka da tarawa ka kawo wannan ka ajiye ka kawo wannan ka ajiye ba ruwanka da wannan eh ba ruwanka da fatsuwar gaba a ce maka daga mun gai dafa shinkafar yau ba ta kare ka san abin da mai gida baya so kenan ba ruwanka da wannan ba abin da hada ka da cefa ne a aljanna Allah ka samu aljanna za mu tsaya a nan insha Allah amin ya rabbil alamin ma ji sauran dadin da aka tanada mana a aljanna ai na ce mana dama za mu rufe a cikin aljanna ko eh Allah ya kai mu gobe bizin lai ta'ala za a rufe karatun kamar yadda aka saba rufewa 27 ga wata na roƙon Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu ya dora abin da muka karanta a mizani Allah ya ba mu ikon aiki da shi kuma ina da wasu littattafa guda biyu ina tsammani zan fito da su in nayi tambaya nayi waiwaye a cikin darussan da muka yi a baya wataƙila in na samu wani wanda ya bada ansa a bashi daya eh
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamar kullum bayanan wato bayanan abubuwan da aka tattara na tallafin marayu a jiya an samu kuɗi kash naira dubu bakwai da ɗari ɗaya da kuma waɗanda suka ba da kayayyaki daban-daban da waɗanda suka ba da sadaka ta kuɗi ciki har da wadda wata bayar Allah da ta ba da Kur'ani wato izu ashirin guda uku Allah jikan iyayenta da kuma mijinta da suka rasu Allah ya gafarta musu kuma Allah ya shiryar mata da 'ya'yanta to sai ga wasu ma da suka bayar dubu dubu wasu a mahaifansu da sauransu shine dai kudin ya kama naira dubu bakwai da ɗari ɗaya a banki abin da ya shiga banki a jiya shine kamar haka ya haya and brothers sun sa naira ɗari biyar masjid hajj abubakar lambu sun sa dubu hudu a dubu biyu da ɗari hudu da hamsin sai alhaji haya usman wamba wadda aka fi sani da alhaji haya dan kuntuwa ya sa naira dubu hamsin sai kuma zainab abdul ta sa naira dubu daya jimlar abin da aka sa a banki a jiya shena shine naira dubu hamsin da uku da dari tara da hamsin sannan a kwando kuma da ake yawo a nan majalisi gun da ake tafsir an samu kuɗi naira dubu sha ɗaya da ɗari fudu da tamanin sai kuma na yau abinda aka samu a yau jimlar kuɗi shi ne naira dubu biyu da ɗari shida da hamsin sai kuma kayayyaki kama daga hijabi ne set ɗin kaya wasu har set sha biyar suka kawo da takalma set uku yau dai an fi samun kayan da alama da yawa da hijabai ga sunan tili har da mai takalma da huluna furhudu set furhudu kudin da aka samu shine naira 2650 abin da ya shiga a banki a yau ya nuna cewa mutum ɗaya ne ya sa kudi naira 1000 awwal Khalid Muhammad account number shine 13 11 53 64 42 13 11 53 64 42 katagun Orphanage Welfare Center Zenith Bank wannan shine kenan a yau a yau kuma abin da aka samu a kwando da aka zaga a kwanduna shine naira 12,670 wannan kenan sai kuma kamar yadda gafarta malam ya faɗa insha Allah gobe za a rufe wannan tafsir akwai buƙatar jama'a su halarto da wuri tunda akwai jawabai da za a gabatar kuma ba za a ɗau lokaci wajen tafsirin ba da kamar yadda ake a kowace shekara saboda jawabai da kuma lancin da za a yi karo na biyu na tallafa a marayu a gobe duk kamar yadda takarda ta nuna duk za a yi wannan sai masu neman addu'a wannan jiya an kawo ta a karamakalla kuma yau ma suka yi adiresin a niwai dan Allah a karanta musu suka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam Allah ya sa kun sha ruwa lafiya Allah ya karbi ibadun mu amin malam dan Allah muna neman addu'arku malam da kai da alaramma da ma dukkan wanda kake tare da su a wurin wannan tafsir har ma da masu sauraro ta gidan rediyo dan Allah ku taya mu da addu'a a yaron mu da bashi da lafiya Allah bashi lafiya Allah Allah yayi masa ciwon da ya bayyana da ma wanda ya kuya a sannan kuma akwai mai maganin musulunci da suka ce malam ya ce zai hada mu da shi insha Allah a taya mu da addu'a Allah ya ba mu yadda za mu Allah kuma ya sa mu dace da maganin da za mu samu Allah ya sa yaron ya samu lafiya shi ma ya fara ibada kamar kuma ya koma makaranta wadda malar rabansa ya zuwa makaranta yanzu ya kai shekara ɗaya suka ce muna godiya ga dukkan malamanmu da suka karanta takaddunmu na neman addu'a kuma suka mana addu'o'i tare da sauran jama'a Allah saka kwa da alkhairi Allah kuma ya biya muku da bukatunku na kari Allah kuma ya tsare ku ya kare ku baki da wannan masu takarda to Allah ba shi lafiya sai masu neman addu'a tunda cewa ga wata takarda ma mai neman taimako ne yace yana neman bayan Allah su taimaka masa da kwanan rifi ko da tsoho ne domin ya samu ya jinke gidansa a fili yake haka ya gidansa yace shi marar karfi ne sosai ga lambar waya ya bayar da za a samu masu taimaka masu sai masu neman addu'a akwai marasa lafiya daban-daban wasu suna asibiti wasu suna gida sannan akwai masu neman biyan bukatu na alkhairi da masu neman mazaje na kwarai mata da suka rubuto da kuma masu neman miji na kwarai su ma mata sun rubuto samari ma sun rubuto towa sai a sanya shi a cikin addu'a Allah ya tabbatar mana da alkhairi
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا ألا ما توصل لتفك من جرما دا أيام سركك دا حقنت وانا محلي دبقات من الكيد ألا كبير وقوات إليكم matsaloli da suke damun rayuwar mu na dukkanin ya alama ta wasu da wannan katuma da wannan muhala karatu da aka wannan wuri Allah ubangiji ka yawa kowa da musa wanda suka sa sa su addu'o'i marasa lafiya da masu bukatu na musamman ya Allah kai ne mafi sanin bukatun su ya Allah ka biya musu marasa lafiya ya Allah ka yaye musu da rahama ya mai rahama ya mai jin kai ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام